الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بائس الرسل هداية للعالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معرض التذكير بوجوب المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للأرض الأكبر يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل طاعته بقوله إن الذين هم من خشيته مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون تاني هل هم الذين يخشون أن ترد عنهم أعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم خوفا من تقصيرهم يعني أولئك يسارعون في الخيرات والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وآمر إخوة الإيمان هكذا كان سلفنا الكرام يتقربون إلى الطاعات ويسارعون إليها بأنواع القربات ويسارعون إلى التقرب إلى الله بأنواع القربات ويحاسبون أنفسهم على الزلات ثم يخافون ألا يتقبل منهم أعمالهم استجب يا عبد الله لواعظ الله في قلبك فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى الصراط داء يدعو يقول يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداء يدعو على الصراط فإذا أراد أحدكم فتى شيء من تلك الأبواب قال ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخله فسراج الإسلام والستور هدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي من فوقه واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم الحديث رواه أحمد والحاكم وساه الألباني فهل استجبت أخي المسلم لواعظ الله في قلبك وألا حفظت حدود الله ومحارمه وهل انتصرت على عدو الله وعدوك يعني الشيطان فقد قال الله سبحانه وتعالى منبها لك ولجميع عباد الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وعن خالد بن معدان وهو من الصحابة رضي الله عنه قال ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة يعني البصيرة وإذا أراد الله بعبد خيرا فتاه عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب أي جاءه اليقين وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه ثم قرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض رضي الله عنه إلى بعض أماله يقول له حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة وإن من حاسب نفسه قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرخاء والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة يا ذنب الله من ذلك وقال الحسن البصري رحمة الله عليه إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وهال بينهم وبين هلكتهم إن المؤمن أسير في الدنيا يعني يشعر من نفسه كأنه أسير يسعى في فكاك ركبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه مأخوذ عليه في ذلك كله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يحاسبون أنفسهم في كل عمل وترك بارك الله لي ولكم بهدي كتابه العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان إن لمحاسبة النفس فوائد عظيمة منها باختصار أولا الاطلاع على عيوب النفس ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته ثانيا التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان ثالثا معرفة حق الله تعالى وإن أصل المحاسبة للنفس هو محاسبتها على تفريطها في حق الله تعالى رابعا انكسار الأبد وذلته بين يدي ربه تبارك وتعالى خامسا معرفة كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته بعباده بأنه لم يعاجلهم بالعقود بالعقوبة مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات سادسا مقت النفس والإزراء عليها وتخلص من العجب ورؤية العمل سابعا الاجتهاد في الطاعات وترك العصيان تسهل عليه المحاسبة فيما بعد وثامنا وآخرا وليس بأخير رد الحقوق إلى أهلها وصل السخائم وحسن الخلق وهذه من أعظم ثمرات المحاسبة نسأل الله التوفيق والعون بمنه وكرمه hawa musulmi hudubar tamu tunatarwa ce game da wani muhimmin al'amari wanda bai kamata mumini ya yi nisa ainihin daga shi ba wato a barinsa ba shi ne muhasaba wato mumini ya zama mai wa kansa hisabi mana ya dinga waiwaitar imaninsa da yadda yake riko da addini da yadda yake tafi da rayuwarsa ta addini domin wannan shi ne babban dogari da zai kula da shi domin kyautatuwar makomarsa bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yabo da salati ga fayyan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muke cewa Allah madaukin sarki akan wannan ya kiraye mu ya kiraye bayinsa ce ya ku masu imani tarjamar kenan saboda lokaci ya ku masu imani ku ji tsoron Allah duk mai rai ya duba irin abin da yake gabatarwa domin gobensa wato lahirarsa lalle ne Allah ya halitto mu domin mu bauta masa da bin umarni da nisantar hannu bauta abu na farko ginshiki na farko shine imani ingantacce wanda baya da wani ratsi ko tsarni na shirka babba ko karama Allah ka tsare mana imani Allah ta'ala ya ce mu duba kowa ya duba irin aiki na alkhairi da zai gabatarwa gobensa mana abin da zai biyo bayan mutuwarsa in mutuwa ta zo wa bawa shikenan aiki ya katse dama ta wuce ku ji tsoron Allah lalle Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa da abin da muke yi a sirrukan zukatanmu abinda muke yi a bayyane da a ɓoye cikin bayi Allah ta'ala yana sane da shi. Kada ku kasance kamar mutanen da suka yi watsi da lamarin Allah, su Allah ya watsi da su, ya mantar da su kawunansu, ba su yin wani abu sa abin da ransu yake so kawai, kuma Allah yana musu istidragi, ana yi musu talala, ana ba su biyan bukatu na duniya. sun yi watsi da tafarkin Allah, waɗanda su ne kangararrun mutane. Allah ta'ala ce, ‘yan aljanna da ‘yan wuta ba zama daidai ba, masu imani da aiki na gari, waɗanda suka yi wa kansu tanadi na gari na kirki su ne ‘yan aljanna, Allah ka samu a ciki. Amma waɗanda suka yi biris da al'amarin Allah, ba su kula da imaninsu ba, ballantana ibada, ba su rayu akan istiƙama ba, suka rayu a kan biye-biyen son zukatansu, waɗannan su ne tababbu wanda makomarsu ita ce wuta. Allah ka tsare mu. Ya aljanna su ne masu rabauta. Allah ta'ala ya ce, Kuma ku koma zuwa ga Ubangijinku, ku miƙa wuya gare shi, miƙa wuya ga Allah shi ne riƙo da shari'arsa. Sallamawa a cikin imani, rashin turjiya a cikin komai, riƙo da ibada, ake da hukuncin Allah, haƙuri a bisa rayuwa yadda Allah ya tsara ta, daidai da abin da Allah ta'ala ya umarni kuma shar'anta, shi ne miƙa wuya ga Allah, shi ne ma'anar musulunci. Kafin azaba ta zo muku alhali babu wanda zai taimake ku, yayin da bawa ya koma ga Allah babu imani babu ɗa'a, hukumarsa ta zama azaba, babu wanda zai ƙwace mutum ba wanda zai cece shi. wanda duk ya bar wannan duniya babu addini to ya gama taɓewa, ko babu wani ceto da zai samu. Har ko da ma sakaci aka samu mai yawa, to akwai haɗari mai yawa, in ba gagarumar afuwa daga Allah ba, za a fuskanci mummunan hisabi da mummunan sakamako kafin a kubuta, ninkin baninki na rayuwar da aka yi a duniya, daga kiyaye mu. Kuma ɗan haɗa al'adar da shi yake cewa, zuwa kanku hisabi da ƙididdiga kafin a zo yi muku hisabi ranar alkiyama. Ku ɗora kanku a ma'auni ku duba me nauyinku na riƙo da addini, kada mutum ya rayu kulle yana kallon nawa ne a asusuna, kadarori nawa nake da su a ƙasa, a nan suna nan a ƙasan za ka tafi ka bar su in ba ya sa'a. Ko ba haka ba ne, wanda ba tattalin lahirarsa yake ba kullum tara su zai ta yi, a aji a jibge sai an gama tarawar a tafi sai an taɓa mutum a lahira ya ce a bashi ɗan lokaci ya je ya zo da shi a ce haba an gaya maka kamar da ya zo a wani hadisi Allah ka kiyaye mu ya ce to ku ɗora kanku a sikeli kafin a ɗora ku mafi sauƙi gare ku a hisabi in ji sai na Umar gobe lahira shine a ce kun wa kanku hisabi a yau tun a duniya ku yi wa kanku ado domin za a bijiro da ku gaban Allah ranar alkiyama in kana son ka zo da kyanka ka zama wato mai ƙayatarwa lamarin ka ya ƙayatar zan mai kyau to ka kai kwalliya da imani da da'a kai haƙuri a duniya musamman a wannan zamani kai haƙuri cikin biyayya ga Allah ka yi haƙuri kan ƙaddare-ƙaddare masu daɗi da marasa daɗi ka yi haƙuri a barin sabon Allah ranar alkiyama za a bijiro da ku gaban Allah ran nan ba wani abu da da ake ɓoyewa da zai ɓoya shine yau matublar sara'i saboda haka kada a yi makai ha'inci akwai ranar da za a fito komai da komai a fitar da shi a bayyane Allah subhanahu wata'ala ya yabi bayansa masu da'a da cewa kullum a cikin taitayinsu suke waɗansu ayoyi yana cewa lalle waɗanda suka zamanto masu risanawa suna jin tsoron Allah kuma suna imani da ayoyin ubangijinsu kuma waɗanda ba sa shirka da ubangiji waɗanda suke aikata ayyukan da suke yi ko suke ba da dukiyoyin da suke bayarwa saboda Allah amma duk da haka suna fargaba cewa kada ya zama sun takaita cikin takawa ko tadabiki ko ikhlasi ya zama ba a karɓa ba suna ta iyakar bakin ƙoƙarinsu Allah ta'ala ya ce wato waɗannan suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi kuma su za su rigayi waɗansunsu zuwa ga samun alkhairi Allah ka samu a ciki kenan kullum mu dage cikin ayyukan alheri mu dage mu yi duk abin da za mu iya yi ayyukan zukata na imani da abin da ya ta'allaka da shi ayyukan gabai na farilla da nafila ayyuka da ake yi na dukiyoyi na farilla da nafila sannan nesantar barna da dukkanin laifi musamman bid'o'i irin waɗannan baƙaƙen bid'o'i ko da ke dukkansu baƙaƙen amma irin na yanzu na musamman ne waɗanda wasu suka jajirce suna ta yaɗawa suna halakar da bayin Allah, Allah ka kiyaye mu. Aisha radiyallahu anha tace, wai wannan take ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi cewa waɗannan ɗin da suke yin ayyuka suna jin tsoron kar a karɓa musu aiki su ne waɗanda suke zina da shan giya da sata da sauran makamanta haka ko kuwa a'a. Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata a'a ya ke irin siddiq siddiqi ita ma siddiqi ya ce babanta shine baban siddiqi na wani al'umma har ma al'ummomin da suka gabata ce a'a su ne masu azumi waɗanda suke sallah suna sadaka suna jin tsoron kada ya zamba a karɓa musu ba saboda ba wai don sabawar alkawarin Allah ba a saboda ta ɓangaren suke tuhuma kullum kada ya zama sun takaita a wajen ikhlasi ko wajen koyi da sunna ko kuma raunin imani saboda haka kullum suna ta ƙoƙarin cike giɓi da gyara ayyukansu ya ce waɗannan su ne suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wani hadisi ne ainihin ingantacce saboda haka dai magabatanmu na ƙwarai haka suka kasance suna ta ayyuka na alkhairi mai da yawa sosai suna gaggawa ga jihadi ga ciyar da dukiya ga ibada dare da rana wani malami ya sifanta su da cewa fursanun ruhbanu billahi fursanun bin nahar cikin dare kamar hubanawa suke wajen dagewa da ibada da rana kuma dakaru ne kuma jajirtattu cikin aiki na alkhairi aikin gina addini aikin gina rayuwa a bisa tsarin da Allah yake so abinda suka yi kenan shi yasa suka motsa al'ummar baki ɗaya suka gyara rayuwa suna ibada ta tsakaninsu da Allah da gaske kuma suna ibada da ta shafi mu'amala da bayin Allah babu ha'inci babu son zuciya Shehu Abdulkadir Jelani yana cewa in ka zo wajen haƙƙin Allah to kada ka kalli kowa ka dubi haƙƙin Allah kai ikhlasi kai kai biyayya gare shi in ka zo haƙoƙin bayin Allah kada ka kalli kanka ka duba haƙƙin bayin Allah kada ka so kanka ka cuci bayin Allah ka duba girman haƙƙin bayin Allah ka gabatar da shi yadda yake wannan shine zaka ba kanka haƙƙi ainihin ka tausaya kanka Allah ya ji kan wannan babban malami da haka muna ba da shawara ma junan cewa lallai ne mu dinga ƙoƙarin gyara zukata. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wato ya halitto mu a nan duniya domin ya jarrabe mu. Allah zai halakal mota wal hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Za a rayu ne ɗan lokaci takaitacce a mutu da yawa, bi ma'anan an mutu shikenan sau ɗaya ne za a je rayuwa da wamammiya. Ana so ne a ga waye zai yi aiki na gari. aiki da shari'ar Allah kuma domin Allah, domin tanadin ainihin wato makoma lahira. Wani hadisi ɗaya da zan fassara, ganin wa ɗan sam'an Allah da shi daga annabi tsira da amincin Allah su bata a gare yake cewa, Allah ya buga misali a rayuwar nan da mutane suke a duniya da ya kafa addinin musulunci ya umarci mutane su bi yace Allah ya buga misali na tafarki madaidaici wato kamar hanya ce mai kakkiya a shimfide kamar kwalta mai inganci sosai a gefen wannan hanya sai aka yi garu garuna wato kaman katangu guda biyu wanda aka yi kofa kofa kofa a gefe a wayannan kofofin akwai wayansu labulaye haka to duk sanda ka zo wuce wata kofa sai wani ya dinga kiranka cewa shigo nan man shigo nan man makiraya suna ta kira shigo nan shigo nan shigo nan shigo nan amma abin da ake so ka miƙe a dodar ka bi hanya madaidaici a don annan masu cewa shigo nan shigo nan din nan ana ta kwadaitar da kai to masu ƙoƙarin dakatar da kai ne wani can a ƙarshen hanya yana cewa bawan Allah yi hankali kula da kanka waɗannan ƙofofin waɗannan labulaye masu ce maka shigo nan akwai abin alhairi abin kirki in ka buɗe ka shiga to fitina ce za ka shiga saboda haka ka kiyaye ka miƙe kanka wato kai tsaye ka bi tafarki madaidaici to hanyoyin waɗannan ko kuma waɗannan ƙofofin da ake ta kiran mutum dama da hagu shigo shigo shigo a in mutum ya yi basira sai ya miƙe ya ce su ne dokokin da Allah ya haramta ma'ana abubuwan da Allah ya haramta a kira ka ta ƙofar riba ta ƙofar zina ta ƙofar zalunci ta ƙofar lalaci a barin sauke wajibi ta ƙofar ruwa da abin da Allah ya baka ɗaya daga cikin miyagun abubuwa da mutane za su yi nadama a kai ranar tashin kiyama shine ruwa da abin da Allah ya mallaka wa mutum wani zai yi ruwa hatta ga iyalansa saboda kawai yana son ya tara in ya tashi tafiya ya tafiya bar abu ya zo ya dana sani ko ba haka bane wani hatta iyalansa sai ya takura su takurawar ba gaira ba dalili Allah ya ba mutum in babu to mutum ya bakin kokarinsa Allah ya san a kokarinsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu la nukallifu la yukallifu nafsan illa ma ataha to amma mutum yayi ruwa ma iyalansa yayi ruwa ya bar ikisa da zumunci ya ruwa ya ƙi tallafa ma addini ko al'umma ya tara abu to abu ne da zai jaza wa mai shi mummunan da na sani saboda haka ya wa'annan ƙofofin su ne abubuwan da Allah ya haramta idan mutum ya mayar da hankali ya yi basira sai ya yi haƙuri ya miƙe har ya kai gaci ya ce to wanda ke kira can a ƙarshen shi ne mai wa'azi na Allah a cikin zuciyar kowane musulmi ma'ana idan akwai imani akwai sanin shari'a, akwai riko da addini da kyau sosai, to mutum zai samu shaja'a, ƙarfin zuciya, ya yi haƙuri, ya ƙi waiwayawa zuwa ga wannan kiraye-kiran. A wannan zamani ƙofofi nawa aka buɗe, bayan da abin da aka sani. Suna nan da yawa, jingim da yawa, to in ba mai da hankali ba, idan ba mu yi basira ba, duk abin da aka watso mana, duk abin da aka bijiro mana da shi, aka ce mana mai kyau ne, za mu iya samu wani abu na duniya ko kuma wata biyan bukata ta gangar jiki kawai ba tare da ɗora abin a ma'auni na shari'a ba ba tare da muhasabar wannan abin zai mana amfani a makomar ko cutar da mu zai ba to lallai kofofin na bata suna nan da yawa ko ba za mu bar ba za su bar mu mu miƙe mu ɗore zuwa gaci ba Allah ka taimake mu akan kiyayewa wani cikin ta sahabbai Khalid dan Ma'adan yace kowane mutum Allah ya masa idanuwa biyu a fuskarsa musulmi da kafiri kowa yana da shi to amma waɗannan ba su ne mafiya muhimmanci ba akwai idanuwa guda biyu a zuciyar mutum eh waɗannan idanuwa ƙwayannin ido da suke akan mutum a fuskarsa na kallon hanya ne da abubuwa da dabbobi da mutane da duk kowa yana da wannan amma idanuwa mafiya muhimmanci su ne na zuciya bina la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur saboda haka idanuwan zuciya na basira su ne mutum zai kalli al'amarin lahira da su. In Allah ya so bawansa da alkhairi, to sai ya buɗe masa idanuwan da ke cikin zuciyar tasa. To sai ya gane alkawarin Allah gaskiya ne, sai samu ya ƙini. Cewa wannan rayuwar takaitacciya ce, ina wa da lai haƙun, alkawarin Allah na za a mutu a tashi a yi hisabi, akwai aljanna, akwai wuta, akwai darajoji, duk sai mutum ya ji kamar abin ma ya faru kamar yanzu an zo gabansa, don Allah baya faɗa magana ta safa. to sai ya aiki akan haka idan kuma ba a so shi da wannan ba to shikenan sai a dode wannan idanuwan mutum ya zama makaho a zuci sai ya zama idanuwansa kawai kyale-kyalen da yake kallo a duniya su ne duk abin sha'awa da ya gilma a gabansa ko ya samu labari ga sunan watso su ake ta yi galibi ababe ne masu cutarwa sai ya ta'allaka da su a garin neman su har ɗan jarinsa na rayuwa shine kwanaki sai su ƙare ba tare da ya yi wani abin kirki ba sai ya cutu don haka lallai ne mu mayar da hankali Allah yana tambayar bayansa shin ba sa tintintini ne game da alkur'ani ko kuma zukatan a rufe ne suke kenan akwai waɗanda zukatan suke a rufe basirar ba ta hango komai illa abin da yake zuka abinda idanuwansu suka gani a zahiri da haka mu zamanto masu kokari yau da kullum wajen ganin lallai ne mun yi aiki da basira din ba za mu samu basira ba kuwa sai mun muhimmanta ilimi ilimin da ya bubbuga daga alkur'ani mai girma da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nesa da irin waɗannan bid'o'i na yanzu ko da ke na da ne amma ko jaddada su ake yi ƙara dagewa ake wajen dawo da su, to mu yi bakin iyawarmu wajen kauce ma waɗannan bid'o'i da duk abin da ya tasiranta ko ya rassanta da su. Lallai mu gane cewa yi wa kai hisabi yana da fa'idodi da yawa, zai sa ka gane aibobin kanka laifukanka. In ba gane laifin kanka ba za ka iya gyarawa ba. Sannan zai sa ka tuba ka yi nadama, ka gyara abin da ya ɓaci tun tuntuni kafin lokaci ya ƙure maka. dai da mace sakaci bai gyara ba lokaci ya kure ma na mutuwa ta zo shi kenan magana ta ƙare sannan mutum zai san me haƙƙin Allah ta'ala a kansa domin asalin muhasaba ga kai shine ka wa kanka kididdiga akan shin ka kiyaye haƙƙin na Allah ko kai sakaci a kansa ne sannan kuma zai sa mutum ya samu rusunawa da karaya karayar bawa da rusunawarsa a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala yana daga cikin manya-manyan kurakurai da kuma ganganci da 'yan bida'a suke sakawa kansu da mabiyansu jin wani irin kaman wata izza kaman ana ma da wata isa a wurin Allah ana magana ta isa shehuwa ne wai sai ka ji kaman mutum yana ma da fa'a aji a wurin Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya faɗa kawai magana ce da sai sai an yi haka alhali magabata na kwarai waɗanda suka san Allah da manzansa abinda Allah ta'ala ya faɗa da abinda manzo Allah ya faɗa kullum a cikin tsoron Allah tsoron sabawa Allah da manzon suke kuma suna jin su masu gazawa ne sannan mutum zai san baiwar da Allah ya yi da kyauta da ya da afuwa da rahama ga bayinsa domin inda Allah yana biye laifukan mu to da ya halakar da mu ko kuma da ya kuntata mana fiye da ainihin abin da muke tsammani to wannan sai ya sa a gaggauta tuba kuma a gyara abin da aka bata mutum lalle ne zai ɗauki mataki na ainihin ikhlasi da kuma ƙoƙarin kauce ma duk wani jiji da kai da wani ainihin ɗaukaka kai ƙoƙarin mutum zai zama shine ya zamanto mai tawadi'u ga Allah mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ƙoƙarin aiki da shari'a mutum zai ƙoƙari wajen ayyukan da'a da barin sabo don me dan hisabin ya zama mai sauki babu shakka ba ma son samun tsaiko a cikin komai banki zaka je ko asibiti ko wani wuri da zaka yi wata hidima amma ɓata lokaci ɗan kaɗan sai ka ji ya tayar ma da hankali wanda suka isa ma sai su sa aje a yi kawai ba sa zo saboda ba su iya juran wannan ba mutum ya tuna ranar alkiyama wanda wani za a tsaye da shekara ɗari biyar in ji masu Allah sa sama ya inganta hadisi imamu ahmad musulmi ne ba kafiri ba in kafiri kawai za a aika da su wuta ne kawai fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna amma musulmi ne amma saboda sakaci an yi kataniyar duniya abin ya wuce misali wani zai shekara ɗari biyar ana masa hisabi Allah ka kiyaye mu to wanda ya tausaya wa kansa a duniya ya sauƙaƙa wa kansa wajen biyayya ga Allah da yawan tuba da nadama to wannan zai samu sauƙi kuma muhasaba za ta sa mutum ya ƙoƙarin sasantawa da bayan Allah wajen mayar musu da haƙoƙinsu ko neman yafe wasu domin zalunci abu ne zai jawo tsaiko ranar tashin kiyama kuma wannan zai sa mutum ya gyara halayensa domin ya iya mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala ta yadda zai ci ribar rayuwa tare da su muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin bayansa managarta waɗanda suke da kyakkyawar basira cikakkiyar basira mai inganci wajen tattalin lahirinmu Allah ka ɗauka musulunci da musulmi alma izal islam wal muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله